أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda a sati da ya gabata muka tsaya a ƙarshen bayani a tattaunawa ta 48 yau insha Allah za mu tashi akan tattaunawa ta 49 a cikin wannan littafi inda a sati da ya gabata malam yana mana bayani akan mikiyayi zama da masu bin sarrai da masu kira akan bata da wanda suke kira akan bid'a duk yadda kai da wanda yake kiran bid'a zama tare da shi to kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada misali ne kamar kana zama ne da mai ziga-zigi ko kuma ya kona ka ko ka ringa jin wari to yana kiyayen mu yana jan hankalin mu akan mu kiyayi zama da waɗanda suke kira akan sarransu saboda sarri yana kaiwa har zuwa ga kafirci kamar yadda bid'a tana kai mutum zuwa ga ya ringa ganin aikata wani abin da ya kasance sihiri ne ko kuma kafirci ne ba komi ba ne ba ai ilimi ne da kuma ci gaba da aka samu wajen karanta addini shi kuma abu ne wanda yake hudda mutum daga cikin musulunci allah kiyaye mu a yau za mu tashi akan fakara da malam yake cewa qala muallif rahimahullahu ta'ala malam yake cewa ra'a yunus bin ubaidin ibnu وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بين فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنص لا يدل لا يدل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يدله حتى يكفر ما لك cewa wani bawan Allah daga cikin magabata wanda ake ce ma Yunus bin Ubaidin ya ga ɗan shi ya hoto daga gidan wani daga cikin wa'annan mutanen masu bin san rayukansu suna batar da al'umma sai gan shi ya hoto daga gidan wannan mutumin sai yake cewa ya bunayya min aina kharajta ya kai dana daga ina ka fito sai yake ce mishi min indi amru bin ubayd na fito daga gidan amru bin ubayd sai yake cewa ya bunayya yace ya kai dana li an araka kharajta min baiti khuntha yake cewa da inganka ka fito daga gida na mutanen banza abin da yake da mutanen banza misali wuri da aka sananne wajen aikata masha'a sai yake ce mai a habbu ilayya na yi son haka min an araka ta kurzu min baiti fulani da fulani da inganka ka hoto daga gidan wane zuwa wani wannan me yake karantar da kai yana nuna maka cewa duk wanda ya kasance a harka addini bayya bin abin da Allah da masu shi suka faɗa yana kawo ra'ayyukan shi ne nashi tunanin shi nashi maganganun da ba su da asali a addini mahulke-mahulke to duk wanda ya kasance irin wannan shi ne addini a wurin shi wanda yana ganin a yanzu ma yana iya samu wata ibada ya baka karin gayi zama tare da shi zai koyar da kai irin wannan addinin da ba shi ne addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wai kasancewar ka ringa addini ba irin na annabi ba to ka kama hanyar kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to shi ne ke nuna mashi cewa ni na yi so in ganka ka hutu inda ake saban Allah da in ganka hutu daga wa'inda daga hannun wa'anda za su ɓadda ka daga saman hanya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ka ɓace kuma ɓace wadda tana iya kai ka zuwa kafirci sai yake ce mishi li'an talqallaha ya bunayya zaniyan fasikan sari'an sarikan kha'inan yake cewa ka gamu da Allah ka kasance mazinaci fasiki barawo mai ha'inci yake cewa ni na yi son haka inda dole na zaɓa da a ce ka hoto daga wajen wanda zai raba ka da addininka kenan kaga shi malami yake kiyaye ma ɗannan nashi iya kiyaye mushi ne akan duk abin da za ka yi kakka yarda ka kama hanyar kafirci saba ma Allah a same ka kayi sabo a same ka kayi kuskure wannan a matsayinka dan adam baka iya kauce ma ka ce kai mala'ika ne ko kai annabi ne ka ce baka sabo kwata-kwata diyan da za a yi wata rana sai ka kuskure kayi kuskure to da ka je wajen Allah a matsayin wanda ya bar addinin kwata-kwata ai gara ka je wajen Allah a ce mai kuskure ne kai ko ai ba ɗaya ne ba tunda in ka je a matsayin mai kuskure Allah subhanahu wata'ala da rahama shi sai gafarta maka kuma kai ma a matsayin ka na musulmi kana kuskuren wannan zaka komo yi istighfari Allah ya yi maka to amma idan ya kasance hanyar bata ce ka kama kuma kai a tunaninka hanyar gaskiya ce saboda wanda ya dora ka saman kanta kana ganin mai gaskiya ne kenan kaga kawai tahiya za ka yi ta yi cikin duhu to shi ne shi da ya lura ɗan shi yana zuwa wajen wanda zai shayar da shi irin hanya ta ɓata wanda wurin mutumin da yake zuwa a wajen yaron babu wanda ya shi kenan kaga ɓace ya zai yi wanda kawai ba zai ji kira ba tunda a ganin shi wani ai ba zai gaya magana banza ba wani ba zai tsora ni akan addini ba na gaskiya ba wani ba zai kaza ba zai kaza ba haka yake gani a tunanin shi shi kuma ashe ba gaskiyan bane ba mutumin ma masu bin sarransu ne ke bi to shi ne ke jan hankalin shi a ce ni na hisan a ce ka mutu kana sabo da ya kasance ka mutu ba a kan addinin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke ce mai alatara anna yunus bin ubaidin kad alima anna al-khusa la yudillu ibnahu an dini yace yanzu a ganin ka ai ya san cewa mutanen banza za su koyar da dan shi wani abu mara kyau na saba ma Allah amma duk da haka ya san ba sa raba shi da addini amma wanda yake bin san rai yace yudilluhu hatta yakfa yace zai batar da shi har ya kai ya kafarta yanzu akwai wanda zai nuna maka cewa ka je ka nemo wasu layu misali nake bugu misali na shashatau misali na wasu abubuwa neman kasuwa wasu abubuwa ga sanar jin da ake ba mutum da ya kulla a jiki yanzu duk wanda aka dora saman wannan abin da ake karantar da shi tashin tayaka ne ai Allah ce tashin tayaka shi kuma idan za ka bude wannan abin da aka baka wannan abin da aka lullube a cikin takarda a cikin wata inda za ka bude shi ba za ka ga sunan Allah ba ko wata ayata alkur'ani a cikin shi kuma abin da zai kasance mai dama-dama a samu alhamdu ce ko kulhuwallahu ko kul'azai ne aka rubuta a ciki aka nadi wannan shi ne mai dama-damar ta amma daga ya kasance sunan ruhanne ne a sama sunan mala'ikai ne a sama sunan annaba ne a sama sunan wani ne daban a sama hatimi ne aka yi zane ne aka yi aka yi wani saddabar aka yi wani agama da wasu itace aka lullube aka baka shi kenan kafirci ne kai tsaye shi wannan ko shakka babu ko shakka babu to a matsayinka na musulmi wanda ya ɗauko irin wannan abu ya baka yana da kyau ka san me ya baka to ai ba a so ka san kuma me aka baka kenan kaga wannan abin dogaro da shi rike shi nuna ma ne ake aika shi ta aka ne kuma wanda ya baka malami zai baka kenan ka kaga a wajen ka cewa hanya ce tsora ka ta kirki a shi shi kuma ɓadda ka ne zai yana ce mata shi ta aka don haka shine malai ke jan hankalinmu akan karkaje zama da irin wa'annan ya ma tasiri ya kasance ka ringa halatta haramun ka ringa musuluntar da shirka ya kasance kana ganin daidai ne kamata kuma kana aikata wannan kuma an kaje wajen Allah kenan Allah baya gafara ga dukkan wanda ya mutu yana mai shirka ina dalili ka mutu ka dawoma a gidan wuta ba wanda yake da irin wannan matsayi sai wanda ya mutu yana shirka shi ne wanda in ya shiga gidan wuta shi bai ya fitowa mai sabo ne in ya shiga gidan wuta tana wa bayan shekaru a hudu shi amma wanda mutum yana shirka shi har abada ne Allah yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna duk wanda ya shirka da Allah ya mutu yana yi Allah ce na haramta mai gidan aljanna na haramta mai gidan aljanna al'amarin ba kaɗan ba ƙarami ba ne ba wallahi kana musulmi da tsayi sai ka je dalilin wannan abubuwan ka je kafin marece ta yi ka mutu kana kafurci saboda rungumar wa'annan abin wallahi raba ka ne ake da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar da mu da abin da ka shiga ga abin da za ka karanta kuma abin da za ka karanta nema ne kake wajen Allah ya Allah yi mana kaza ya Allah kiyayin da kaza ya Allah ka bani kaza shine kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu me yake nuna mana yana so ya gama mu kullun da ubangiji amma ka kawo ruhannai ka ka sunan mala'iku ka ka sunan annabawa ka ka sunan duk sunan da ka kawo kaza a matsayin abin da kake kira ko kake jira ya kare ka ne wallahi wannan ita ce ake cewa shirka gangariya na haka sai kai hankali to shine ma da ya ja hankalin wa'ana suna nan masu bin sarransu suna musuluntar da shirka a nuna ma kawai halakci daidai ne tashin ta yakan wala ba wani tashin ta yakan tashi ka mutu ne saboda wannan dirmi yakan ne zai yi raba ka da Allah akwai tashi hankalin da ya yi wannan a rayuwa a raba ka da ubangiji a gama ka da sunayen wasu abubuwa yau duk wanda ka yake sa laya ka tambaye shi duk wanda yake sa laya radda ya kuta babu ita ji yake kamar allan shi bai kusan shi tacin hankali ya shiga daga wani abu ya sami taki daga laluba ya ce yawa ban fito da ita bane kenan me yake nihi ita ke kare shi kenan ba allah bai ke kare ki akwai inda babu allah kenan ita laya akwai inda babu ita tun daga tanan ka huto babu ita hankalinka ya tashi ka zo kasuwa kasuwa batta ma hada-hada da ka saba sai ka ce ai baka ɗauko ta kanasa a cikin kwanan cinikin ka bane ba ai ba da ake a sa a cikin kwanan ciniki ko a ɗar mako shago don a samu ciniki wani daga ya mare ka yin kalali baya ka cewa ban mutu da ita bane yau ka ga shi kuma wa'annan abubuwan duk wanda yake karanta tarihin addinin musulunci ya san ba su da asali addini wani rashin buguwa wani maganin ƙarfe da sauransu ka kalli sabon manzala sallallahu alaihi wasallam nawa aka kashe da takobi umar bin khattab wuka aka soka mishi mutu ali bin abi talib wuka aka soka mishi mutu uthman bin affan da takobi aka kashe shi ka duba sahabban da suka mutu a badar ka duba sahabban da suka mutu a uhud ka duba wanda suka mutu a sauran gazawata da aka yi ta yi inda a ce wannan abin yana da asali a addini kai manzan Allah ya bari wani ya taba su eh mana ba zai bari wani ya taba su inda a ce addini ne da shi a lokacin nan zai ce musu to ga shirin da zamu ku ku darma kaza da kaza da kaza ba wanda ya sai taba ku ba ta ko da ya sai taba ku ga jile farbal din ku ku sa ta kutai to amma da yake bai da asali duk abin da bai samu asali daga manzala sallallahu alaihi wasallam ba ai bai zama addini yanzu baka zauwa ka kama na addini yanzu sabo fukul in muka tambaye ka annabi yayi ka ce ai ana neman amma amma rashin kumya ya za a dinga tambaye ka annabi yayi ai a tambaye ka mana tunda shi aka saukan ma da alkur'ani kuma shi ya koyar da addini in ka ka abu ka ce kaza addini ne sai mun tambaye ka dole shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka haka koyarwa da sahabbai haka suke yi a'a ni ne nake gani to kaga sarrai yanzu mu ne muke ganin ya kamata sarrai yanzu malam wani yake ga kamata a'a ba malam wani bane aka aiko annabi ne aka aiko wanda yake gaskiyar magana to wallahi sahabbai da yawa sun mutu da wuka da takobi kuma da yawa an buke su kai hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gazwatu Uhud sai da aka same shi a nan wajen kanshi jini yana zuba har diddige har diddige jini yana zuba a nan aka halbo wani mashi gadangadan zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balha tar hannun shi ta samu hannun shi hannun ya tsiyaye kai tsaye hannun ya shanye saboda dahinta sahabbai nawa suka zo suka rungo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bada bayan su kibiya ta dinga samu su yanzu ka kawo mana wani abu ka ce maganin ƙarfi ne kuma ka ce addini ne kuma musulmi ya ringa sawa wanda yake sallah wallahi raba shi ne kake da Allah duk musulmin da aka bashi kibugu da aka bashi maganin ƙarfi ya sani cewa yana tare da shirka a tare da shi in ya mutu yana da wannan kaya a jikin shi wallahi ya mutu a matsayin mushriki kenan mai hankali ya tsaya ma kanshi ta karatun tanusu ya rabu da neman rigima ya yi mara jima ne mana sai kullum kana jira wani zai buge ka da shi hannun shi abin nan ana zanna lahiya malin ke cewa ƙalar mu'allif rahimahullahu ta'ala wahadar tun mahadar a hada zamanika khaswatan ya ce kuma ina kiyaye ka ka kiyayi mutanen zamaninka wanzur man tujalis kuma ka ringa diba da wa kake zamni wa mimman tasma wa kake saurare fa'innal halka ka annahun fi riddatin saboda mutane a yanzu kamar suna cikin wani hali na ridda illa man asamahullahu minhu sai wanda Allah ke to wannan a zamanin shi yake magana yake cewa ka kiyaye mutanen zamanin nan a wannan zamanin menene fitintunu sun yawa wannan ya ja share wannan ya ce alqur'ani halitta wannan ya ce kaza wannan kowa ka irin ra'ayi ya zuba a cikin addini yace to ka kiyaye wa'annan mutanen ka ringa tunanin ka ringa nazari da kyau da wa kake zamne da wasu da wani irin mutum kake zamne wani irin addini gare shi to wannan a zamanin sa kenan to na ga yanzu yace saboda shi ya lura mutane da yawa a cikin radda suke to yanzu kaga shi yasa a dillata tawai in ka duba zaka ga an yi babi na radda wai sai ka ji wani ya ce ya za a ce ma musulmi ya zama kafiri to a littattafai kuma aka yi babin ridda yi babin ridda babin da yake nuni cewa mutum yana iya fita daga musulunci idan ya aikata kaza aikata kaza aikata kaza wannan shi ne to wa'annan imani da wa'annan abubuwan hudda ka suke daga musulunci shi ne amfanin karatun ka san su domin ka kiyaye kakka je kautar daga musulunci ka san yaushe lokacin da zai ba shawara ba yake ba gaya maka ba aka yi dakai ba ce mu aka yi barana kaza za a mace ranka takan yi ka je ka bar musuluncin kuma lokacin mutuwa ne ba na ba ku labarin wani dan uwa ba wanda ya je aka min abin bori washe gari kawai da safiya ta da aka bude kawai ya mutu gashi mutum mai addini hafizin ƙur'ani ma amma allah jarabce shi kasu cin jarabawa jarabta ce ta ubangiji sai gani ya za ka yi kawai allah haka yake zai jarabce ka zaɓe gani wayya za ka yi kuma abin tsanani ya yi tsanani a rasa yadda za a yi ana ganin kawai babu mafuta kwata-kwata to a lokacin nan sai a ce to a gani shin za ku koma zuwa ga Allah kuma za ku koma ba to a wannan lokaci idan ka koma zuwa ga Allah ya ga mafuta ta hanyar miraka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake da yawa haka taho ka kalli jureju wanda aka mai sharri aka ce ya ma wata ciki aka kashe wajen sarki ya rasa mahuta ba mahuta amma da yake ya yi imani cewa Allah zai ba shi mahuta jaririn ya dawa ya ce waye babanka jaririn ya magana jaririn ya magana kai sai ka kalli annan musa fir'auna ya biyo shi da shi da mutanen shi suka zo bakin teku bisu da kwale-kwale bisu da bato haka suka zo daga su kawai haikwawonsu falon matara aljama'a ne ka al'ashabin musa ina lamdarakun kala kalla ina ma'iya rabbi sayadi ga fir'auna a bayansu ga teku a gabansu in yi isko su duka yin kasisi in suka fada cikin ruwa duka mutuwa za su a nan musa ya ce musu ku dakata ina ma'iya rabbi sayadi muna tare da ubangijinmu kuma shi zai ba mu hauta shi zai ba mu hanya tukwana aka ce ma'anar musa ya bigi tekun wannan ya dare su fice su daga cikin sahabbai da karanta hadisin na tamimu dari tamimu dari suna cikin daji manzo sallallahu alaihi ya tura su suna cikin daji ba sun rasa abinci sun bace cikin teku ne suka shiga sai igiyar ruwa ta ja su ta kai su can wani bangare ta yana su suka rasa ba ina za su ba abinci ba mahuta ba komi ko wata dabba daga cikin ruwa ta hutu suka ciri nama suka ciri nama suka ci suka yi guziri di yawansu suka gaji suka barta menene mafuta ce allah ba su a lokacin da aka lura cewa suna cikin tsanani kuma hallo da suka shiga cikin tsananin sun koma ga allah to kai ma idan ka samu jarabawa komawa ake ga allah a sallama mashi a dangana to Allah zai kama wuta amma kawai daga an jarabta ka shikenan kawai daga wani ya kama proposition ta shirka kawai ka yarda yanzu kawai shikenan dan yanzu kana da wata rashin lafiya ko wani ya ce maka ai ga wani meyin meyin tsubbu in yi kaza ya kaza aka yi yanke yanke kaza kawai shikenan warkiya zakai kawai shikenan sai ka ce ai neman lafiya ne bari in je in to yin wannan shirka ce kafirci manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa tadawu wala tadawu bil haram ku yi magani amma kada ku yi magani da haram shari'a ba ta baka dama ba don kama su ka yi shirka domin ka samu lahiya shari'a ba ta baka wannan dama ba kenan mu kiyaye duk lokacin da muka shiga duk tsanin da muka shiga shari'a ba ta baka dama ba ka zama kawuri mu ji da kyau ka zama kawuri don ka samu lahiya a wuri ɗaya aka baka dama kafirai sun kama ka sun ce he ka wani kalma ta kafirci duk ana sake ka wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada dama kuma Allah subhanahu wataala yana cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka matsa mai zuciya shi tana da abin imani amma dan kana da larura baka lahiya baka da kuɗi baka samu aiki ba amma proposition ta ta kaucewa daga hanya za a ma kaza za a ma kaza ka kawo kaza zaka samu abin da kake so wani kana bin wani bashi ya hana ka bari zama dora shi allon karhe mai kaza duk wannan hanya ce ta banza hanya ce ta bata ka kiyaye kanka daga irin wannan abubuwa kawai abinda shari'a ta koya maka ka rike shi kana da matsala kaza akwai addu'a da aka koya baka sani ba kawai ka tambaya za a gaya maka ga addu'a da annabi ce kana da bukata kaza ga abin da annabi ce shi kenan magana ta kare kai kakka ce kuma bari ka gwada ba a gwada Allah kawai kai Allah zai baka mafuta wannan shine imanin da zaka rike ara malai yace qala al muallif rahimahullah ta'ala wa idza ra'aita ar-rajul yadhkuru ibn abi du'ad wa bishran al-majisi wa thumamata wa aba buzayl aw hisham al-futi aw wahidan min atba'ihim wa ashya'ihim yace fahdharu fa innahu sahibu bid'a fa inna ha'ula'i كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكرهم ومن ذكر منه anan malam sai yake ba mu wasu mutane na wancan lokacin yake cewa wa'annan mutanen duk wanda ka ji yana ambatansu ambato na kirki yana yabansu yana cewa ai mutanen kirki ne a ɗauki karatu a wajensu ai kaza a wajensu to ka kiyaye zama tare da shi saboda waɗannan mutanen su ne suka yi shugabancin bata addinin manzana sallallahu alaihi wasallam yace shine na farko yace shine aba abi na ibn abi duadin yace shine ibn abi duadin yace wannan ibn abi duadin da bishir al-marisi yace wa'annan su ne suka je wajen wannan sarkin da ya azabtar da ahmad bin hanbal su ne suke ziga sarkin he don a azabtar da ahmad bin hanbal su ne a bayan abu ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jama'a ko to su wa'annan guda bin su ne suke ziga sarkin akan cewa a je a azabtar da ahmad bin hanbal hakanan yace kuma wa umama ko su kuma su mama shi na ke cewa ibn al-ashras ya ce haɗa min ƙadati a halittar shi mana daga cikin shugabanni na 'yan bata wa abul huzai al'allaf min kibarin mutazila wa hisham al-futi min al-mutadiya shi wannan huzai abu huzai shi yana daga cikin manya na mutazila shi kuma hisham shi kuma babban ɗan bida'a ya ce to ko ɗaya daga cikin mabiyansu idan ka ji wani yana yabansu to ka tabbatar da cewa wannan dan bin san rai ne mabiyinsa ne saboda wa'annan sun kasance sun yi ridda abin da ya bayyana kenan ga musulmai a wannan lokaci dukan sun yi ridda ya ce to duk wanda ka jira ambatar su da magana ta kirki ya ce wata ruk hazar rajul ladi da karamin da ka bar shi wannan wanda yake ambatansa da kirki amma idan ka ji mutum yana ambatan su imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad bin hanbal su ibnu mubarak yana yabansu yana karanto maganganunsu to wannan mutumin kirki ne mutumin arziki ne ka zama tare da shi shine abin da malamin Allah mana sai malamin ke cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم وقوله لا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق صدوقا نعم كتبت عنه وإلا eh katabta anhu wa illa taraktahu malai yake cewa wal mihnatu fil islami bid'atu me ake cewa al mihna al mihnatu shine bincike ka binciki mutum ya yake ina fata an gane irin wannan ka zo ka rinka binciken mutum ya yake ya halin shi yake ya rayuwar shi take ya kaza yake wannan abun a addini bid'a ne ba a sa ka ba ba a aike ka ba ka ringa ma mutane bincike Allah ya ce mana wala tajassasu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa Allahu lakum menene yake cewa yawa wala tajassasu dai burki ta wannan istanibu ka istanibu kathiran min az-zann ba a san bincike ka zo ka ringa ba mutum bincike in ya ji an ce kana bincike a kan shi ya zai ɗauke ka ya ce to da farko haka ne bincike a addini bida ne ya ce amma yau bayan ta hannu bis sunna ya ce amma yanzu a wannan lokaci da muke ciki ya ce to yin bincike ya ce sunna ne ma ya ce li an na ha kasuratul firakud dala saboda hanyoyi da kala-kalan kungiyoyi ya ce na bata suna nan sun yawaita allati tadda'il islam kowace kuma ta take ita musulunci take yi ya ce fala budda an yi ƙurafan man huwa ala sunna kenan wannan dole zai ka bincika wanne ne ke saman kan sunna ta gaskiya saboda an samu misali ka zo ka samu kala-kalan addini misali goma kuma kowa ta yake musulunci kowa ta yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa zaka dauka kowa ya ce Allah kuma ya ce annabi Muhammad amma tabbas a ciki akwai wanda bayan Allah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wanda kuma yake amsa addini a hannun shi akwai wanda yake ganin ya kamata a ƙara addini a hannun shi ko kuma akwai wani mafhumi daban da ya dauka ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan ayoyin alqur'ani to wannan he ka bincika he ka tantance sai ka ajiye hankalinka zan ka fahimci wane ne ke tsayawa akan tabbas abinda Allah ya ce ko manzo sallallahu alaihi ya faɗa to kenan kaga idan ana cikin irin wannan zamani na kowa yana kiran Allah yana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ka tsaya ka ajiye hankalinka ka bincika wanne ne na gaskiya wanne ne kuma yake saman sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ka aje wani ya ruɗe ka saboda ya ce kawai shi musulmi ne sai yake cewa kamar yadda malamai suke cewa inna hazal ilma dinun wannan ilimin da kake gani ilimin addini ilimin hadisai ilimin alkur'ani shine addininka fanzuru amman ta'khuduna dinakum sai ka tsaya ka diba da kyau a wajen wa zaka amshi addininka haka kuma yake cewa la taqbalu alhadisa illa mimman taqbaluna shahadatak kada ku amshi hadisi sai a wajen wanda kuke amsashe da shi wanda kun tabbatar cewa idan ya shaida kan abu kawai haka ne gaskiya ne ya bayyana a gare ku cewa mutumin kirki ne ya bayyana a gare ku ba a kama kama shi ba da karece-karece ba a kama shi da cin amana ba a kama shi da ha'inci ba mutumin kirki ne abin da yake bayyana a zahiri to in dai har kunyar da shi kuna yi amsashe da shi to ai kamata a iri-irin shi ne za ku ringa amsa hadisin ku kenan idan mutum ya zo ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin nasu sai sun duba sun ga wane ne a yanzu ai gashi nan abin a rubuta a cikin littattafai falillahi alhamdu karantawa ne za a yi a yi kokari kuma a fahimta sai kuma a yi kokari a aikata shi wannan amma a wancan lokacin ɗaiɗaiku ne aka samu wa'anda suka je suka yi karatu a wajen wa'anda suka samu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai sun tantance kayan suke amsa hadisi a wajen su yace fa nanzur fa in kana sahibu sunnatin lahu ma'rifatun saduqan katabta anhu wa illa tarattahu yace kenan fa tanzur ka duba da kyau idan ya kasance wanda zaka amsa a wurin nashi sahiba sunnatin mutum ne mai riko da sunna yana da sani yana da gaskiya to ka rubuta hadisi daga hannun shi ya ce in ba shi ba kuma ka bar mashi kayan shi kenan kaga wannan shawara ta mana yana nuna mana cewa kada ka ɗauki addininka sai a wajen wanda ya tsaya akan ma qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala yace qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa idza aradta al-istiqamata 'ala al-haqqi wa tariqi ahli as-sunnah قبلك يتي فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما, كان وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة مالك تشوى إذا كان سن استقامة مي استقامة شيني سيوى أكم هنيا تغسكيا استقامة على الحق وطريق أهل السنة وكما هنيا تمغبات أهل السنة قبلك wanda suka gabace ka ya ce to abinda za ka yi shi ne fahdaril kalam ka kiyayi wannan mutanen masu ilimin zance kyau misali mu ce wanda suka yi suka yi ilimin kalam misali filosof na wancan lokacin tunda a yanzu kawai falsafa karanta ne ake ana rubuta kamar da wahala ka samu wani wanda ya imani da wani filosof ya kasance kawai shi a ƙi da shi ta wannan filosof ɗin ce duk abin da filin filosofi in yake yi shi yake yana da wahala yanzu ka samu iri irin wani amma a zamanin da an samu wanda da suka karanci abin kuma suka yi imani da shi sai kasance akida su ce hakan kawai in wannan filosofi in akida shi shi kullun dut yake misali irin su Descartes kullun su ɗan dut ne in shakka ne kan abubuwa ko ni aka kawo alfuke su shakka to in ya kasance irin wannan ya karanta to shi ma haka zai ɗauka duk abin da aka kame ya shakka a kan shi in ya kasance masu akidai wanda suka bangare kaza ne masu rikici ne masu gardama ne aljidal min ajal aljidal a ranga gardama kawai don ai gardama amma ba don neman gaskiya ba to duka akwai irin wa'anda to in irin su ne tunda a lokacin a lokacin magabata wasu aka samu wanda suke da irin wannan ilimin ya suka shigo cikin addini ya suke ɗaukar ayon ƙur'ani da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam ya suke ɗora sa a saman ma'aunin su na filo wai a haka tukwana za su yi interpretansu a shi ne aka samu wanda zai ce kawai duk wanda ya ce ma akwai abu ya kamata a ce kaga abin miya ake so so ake a isa wajen Allah yan tun da an ce akwai Allah ya kamata mu gan shi haka nan ne ake so ta kuma daga baya kuma aka mido saman kan rizon ai ba da abin da kake gani bane ba ba da abin da sai ka gan shi bane ba akwai bane ba a ce sai ka gan shi tukwana zai zama akwai shi kamar yadda kake da rai kun ba ganin ran naka ce eh kamar da kake da hankali ko ba ganin hankalin ba kake kenan kaga duka wani akwai hujjoji wanda kai sai a kanka wanda za su nuna maka cewa ba dole bane sai kaga abu ta kwana za ka yi imani da shi to yake cewa wa ashabul kalam ka kiyaye irin wa'annan masu karatun wannan nazarci wal jidal da rigima gardama wal mira'a da jayayya wal qiyas masu yin qiyasi a ɗauko abu kaza da abu kaza a ce sai an kiyasin shi abin addini ma shi kuma abin addini ba abu ne ba wanda aka bar kowace abu ne a'a shi abu ne kawai a kubleki kawai abu ne kaza ne ɗauka ne zaka yi kai aiki ne zaka yi ba a baka dama ka kara ayinka ba ko ka tunaninka a cikin shi a'a kawai ya hukuncin kaza ke kaza ne ya aka ce mi sallah kaza aka ce mi ba a kawo ba a baka ra'ayinka ba ba a baka dama baka ka ra'ayinka ci ka ce kai kana ganin ya kamata a yi kaza a ba baka wannan dama ba shi sa addini shi taklidi ake yace wal munazarata fi dini da yawan gardama gardama a addini yace fa inna istima'aka minhum wa in lam taqbal minhum yaqdahu shakka fil qalb saboda sauraron wa'annan mutanen koda a ce koda a ce baka yi imani da su ba ko baka amshi abin da suka kama yana iya kama shakka a zuciya yace wa kafafihi qabulan fatahlak yace kuma ka aje kuma ka amsa ma kuma ka halaka yace kai ba ta samun mutun ya zama zindiki ba ko dan bid'a ko dan bin san rai ko ya bace yace illa min al kalami wal jidali wal mira'a wal qiyas yace sai ta hanyar yawan zanci yawan ilimin zancen wannan da kuma garda makardami da jayayya da kuma kiyasi wannan su suke buɗe ma kowa ta kai ka ɓace ka shiga bid'ance bid'ance da kuma zandaka yace wahiya abwabul bid'a wa shukuku wa zandaka yace wannan su ne koyi na bid'a da kuma zama zindiki da kuma zama yin shakka akan duk abin da aka kama shi a cikin addini sai malam yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fallahu fallaha الله الله في نفسك فالله الله في نفسك yana ma roƙon Allah Allah kiyaye ka iya roƙonka ka kiyaye kanka wa alaika bil athar ka tsaya ka dakata kawai da abin da aka ce ma aya ce ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ana wa ashabil athar wa taqlid yace da mutanen da suka kasance su ne masu rawaito hadisan kuma ya kasance abinda za ka runguma shine tsira a gare ka shine takalidi me takalidi kawai kai kana bin abinda aka ce ƙur'ani ya ce hadisi ya ce kai baka da ra'ayi wani bai da ra'ayi sai dai mi kawai fasara da kuma fahimta misali aya ce guda ana iya samun wannan malamin ya fahimto kaza to wannan mujiza ce ta ƙur'ani ya kasance aya guda ce amma sai gani in aka zo za a yi shirinta sai a rubuta littafi guda ana shirinta to babu wanda aka ba dama ya kara a yin shi akan wannan aya sai illa fahimtar da yake gani ta dace da wannan aya wadda kuma karkashin koyarwa ta sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman lafiyarka ma ba baka dama baka kara ko ka rage yace inna ma huwa bi fa inna dina inna ma huwa bi taqlid saboda shi addini taqlidi ne kawai bi ne ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi kabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabi sahabban shi ridwanullahi alaihim Allah yarda da su baki daya wa man qablana lam yad'una fi labsin faqallidu haka wanda suke wanda suka suka zo bayan sahabbai su ma ba su shiga ba cikin ɗan bin sarrai ba batar da mu ba za su sun ɗauko abin da suka ɗauko ne daga sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam kenan su ma kana yi ɗaukan addini a hannunsu yace wastarih wala tajawiz al-asar wa ahl al-athar ka hutar da kanka kada ka ringa neman ka huce abin da qur'ani ya zo da shi ko ka huce abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga wannan shawara ce malai ba mu wanda ita ce za ta bi ka zauna lafiya a addinin ka sai malai yace وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تكس شيئا كتايا عند أكا وقف كتايا كداكتا عند متشابه القرآن والحديث idan aka ya kasance wata aya mutashabiha ce bi ma'ana akwai dan kamantacceniya ko dan rudu wanda baka fahimta ba to ka dakata ka tsaya inda aka tsina ka hadisi ne baka gane ba ko kuma akwai yana iya daukan wasu ma'anoni guda biyu zuwa uku to kai kadda ka shiga cikin abin da yake da shubha shine ake kiyaye ka manzala sallallahu alaihi yake ce mana fa man waqa fi shubuhat waqa fi haram wanda ya shiga cikin shubha to ya shiga cikin haram karra'iyar a haula hima kamar mai kiwo ne na kiwo bakin iyaka ga gonarka kuma ya ka zo bakin iyakar gonarka da gonar wani sai kake kiwo dabbobi ne kake kiwo ta kan yi su shiga cikin gonar wani su je su cika shi kenan ka gani ka zo wurin da ke da kai shubuha da gangam ka zo cikin ta to ka kiyaye shubuha faman waka fi shubuhat waka fi haram amma faman ittaka shubuhat wanda ya kiyaye shubuha faqad istabra li dinihi wa irdihi ya kiyaye addinin shi ya kiyaye mutuncin shi to shi ne sai malaki ce mana sai ka mana aya a misali huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يتي وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يتي إن الله لا يخلف الميعاد wannan aya Allah subhanahu wata'ala ke ce mana huwa alladhi anzala alayka alkitab Allah subhanahu wata'ala shi sabkar maka da littafi minhu ayatun muhkamat a cikin wannan littafin akwai ayoyi wanda kai tsaye sun hukunta abu abu kaza halaka ne abu kaza haram ne wa ukharu mutashabihat wasu kuma suna da mutashabihat kamar suna da wani abu wanda yake bukatar fasara misali misali irin ayoyin da suke bukatar fasara Allah subhanahu wata'ala ke cewa wasariku wasariqatu faqta'u aydihum Allah ce wanda ya sata man namiji ko mace a yanke musu hannu kawai ayat abin ta tsaya kenan idan aka ce hannu aliyatu a harshen larabci tun daga nan abin da ya zo nan duka hannu ne yanzu mutum daga ya sata nan isa da gutsiri ko nan ko nan ina za ka yanki manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana ga inda za a yanki kenan kaga ayar da ta zo da wani abu wanda ba a bayyana shi ba sai ka koma alqur'ani ka koma hadisi sai hadisi warware maka ce ga abin da ake yi manzala sallallahu sai ya ce ga hannun da za a yanki yace hannun dama kuma yace ga inda za a yanki kuma ba da bakin nan kuma a harshen larabci nan alkafu ake ce mishi amma ga ƙur'ani an ce yada kuma aidiya kuma a yanki hannu to haka alƙur'ani zai zo maka da magana amma fasarar wannan magana haka kuma cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam za ka samu fasarar ta misali na biyu Allah subhanahu wataala ke cewa wallazi ne tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara yace wa fil ayati allati ba'daha sai Allah yake cewa wallazi ne yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl yanzu kaga a wannan ayoyin aya guda an ce sai macen da mijinta ya mutu shekara za ta tana idda a aya guda kuma sai aka ce wata hudu za ta da kwana goma tana idda to ya za ka fahimci wannan ayoyin da farkon hukuncin gashi shekara za ta yi daga baya aka shahi wannan hukuncin sai aka biyo mata hukunci ya komo wata hudu da kwana goma ka gani abu ya zo cikin sauki to idan baka karanci ba a tsar da suka fasara alkur'anin baka iya gane me ake nihi ana kaga duka aya ce ta qur'ani nan an ce shekara za ta yi nan kuma an ce wata hudu za ta yi da kwana goma ka gani to haka alkur'ani yake idan kana so ka fahimce shi yana da mutashabihat wanda baka iya gane su ba sai ka komo cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka fahimci ina aka sa gaba kuma me ake nufi da su insha Allah ta'ala kenan nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وديك عزمي زام قارشي ما عزمي مش ده السلام عليكم